أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ‘yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai kome shi ne haɗa mu a wannan masallaci mai tarin albarka babban masallacin juma'a na nan cikin garin dutsen jihar jigawa a wannan rana ta laraba wanda yau goma ga watan ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina 1445 wanda ya dace da 20 ga watan uku miladiya 2024 muna cikin suratul qital sura ta 47 wannan aya ta 16 da ta 17 an karanta su a jiya lokaci mana halinsa Allah subhanahu wata'ala yake hikaito sifofin munafukai yace wa minhum daga cikinsu man yastami'u ilaika akwai wanda yake zuwa ya saurare ka fa idza kharaju min indika idan suka fito daga wajenka qalu lil ladina utul ilma sai su fada ma waɗanda aka ba su ilimi su ce ma za qala alifan me ya fada dazu kamar yadda muka yi bayani a jiya cewa malaman tafsiri sun faɗi ma'ana biyu ta manya samiyu ilaika akwai wanda suke zuwa da niyyar ba'a da niyyar izgili da niyyar bari mu je mu ji me za a ce wannan shine abin da yake kai su akwai wanda su kuma sun je ba wai wannan niyyar ce a cikin zuciyarsu ba to amma kuma saɓon Allah da suke ya rufe zuciyarsu ya zama ba za su iya fahimta ko su gane abin da ake yi ba malamai suka ce masu sauraron wani darasi daga cikin darussa ko wani wa'azi da ake daga cikin wa'azozi ko hudu ba juma'a ko ma menene ne mutane uku ne wanda babu na hudu akwai sami'un amil akwai sami'un ghafil akwai sami'un tarik akwai wanda zai zo ya saurara idan ya ji kuma ya je aikata abin da ya ji alhamdulillah muna kyautata zato wannan shine tunanin mafi yawan mutane duk wani musulmin kirki babban tunaninsa ya je ya saurari inda ake cewa Allah ya ce annabi ya ce ya saurara da kunnen basira kuma ya ɗauki wannan abin da aka faɗa masa na aikatawa ya aikata na nisanta ya nisanta ta wannan shi ne sami'un amin mai ji ya aiki kai wani ma abin da yake ƙoƙari ya ga ya riga kowa ɗabbaka abin da ya ji a wannan ranar duk mutumin da ya samu kansa a wannan ajin sai ya gode ma Allah kuma ya roƙi Allah ya ƙara tabbatar da shi akan wannan sifa tasa na biyu akwai sami'un ghafil mai saurara rabkananne ana faɗar abin da ake amma kuma in ka kasa hankalinsa goma tara baya tare da abin da ake yi to wannan abin a tausaya mai wannan halin ne domin duk lokacin da ya zan mutum ya rafkana daga abin da ake to kaga ya fahimta ba bai taso ba ballantana kuma ya aikata abin da ya fahimta a nan za ka samu ɗayan biyu ko dai yana saurara amma kuma zuciyarsa ba ta tare da abin da ake faɗa kunninsa ne kaɗai yake ji zuciyar suna ta lissafe-lissafe ya tuno kaza ya tuno kaza ya tuno kaza wal iyadu billah kun ga Allah yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallam wala tuti man aghfalna qalbahu an dhikrina kun ga ba a ce aghfalna lisanahu ba sai aka ce aghfalna qalbahu wanda muka rafkanar da zuciyarsa domin koda kana furta ambato na Allah subhanahu wa ta'ala to babbar fa'idar da za ka samu ya zama abin da harshenka yake furtawa zuciyarka kuma tana hararowa tana hankalta duk lokacin da ya zama harshe shi kaɗai yake faɗa zuciya ba ta hankalta to fa'idar ragagiya ce to saboda haka kenan wanda yake gafin rabkanan ne kamar yadda muka faɗa ko dai waɗansu abubuwa na duniya yake ta tunanowa domin duk lokacin da za ka zo wajen wani aiki na alkhairi sallah ce za ka yi sallah akwai zikirin Allah a ciki tun daga farko har ƙarshe ana so zuce ka tana halarto kalmomin da kake furtawa in kai kake furtawa in kai mamu ne zuciyarka tana tarjama maka tana fassara maka abin da limamin ka yake karantawa kuma kana hankalta kana amfana wannan shine babban abin da ake bukata shi yasa ma Allah ya ce wa idza quri'a alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun idan ya zamo an karanta alqur'ani ana karanta muku alqur'ani ku kasa kunne ku yi shiru domin ya zama kun samu babban rabo anan lokacin da mutum ya tara hankali ya kasa kunne ya fahimci abin da ake faɗa na umarni da na hani ya aikata wancan ya nisanci wannan kaga lokacin zai samu babban rabo saboda haka kenan duk lokacin da zaka zo karatu ko hudubar juma'a ko wata lacca ta addini ko wani darasi ya zan babbar manufarka ka zo ka amfana kuma in ka zo dole ne ya zama ka tara hankalinka domin Allah yana cewa ma ja'ala Allahu li rajulin min qalbayni fi jawfi Allah bai sama wani mutum zukata biyu a cikin kirjinsa ba a ce wata zuciyar tana sauraron abin da ake wata zuciya kuma tana tunato kaza to wani kuma sai ka samu abin da zai shagaltar da shi ma tare yake da shi yanzu karatun nan da ake ko a wani wuri zaka samu wani ya zo takanas amma waya ce a hannunsa yana latsa-latsa yana dube-dube wai wai wai ariya wasa wai karatu ya zo ji ya za a ce latsa-latsan waya da kalle-kallen waya ya haɗu da abin da ake faɗa kana ji kuma kana fahimtar wannan ba zuciya biyu gare ka ba zuciyarka dole guda ɗaya ce ko dai tana hankalta kaza ko tana hankalta kaza ko kuma ta lalace ba ta gane cin ba ta gane cin irin wannan raguwar dabara za ka samu akwai wanda hata ranar juma'a suna wannan ana hudubar juma'a sai ka gabakinsa mui-mui-mui wai shi nan zikiri yake ko karatun ƙur'ani yake ko salati yake ko istighfari wai kuma ana hudu ga juma'a wannan haramun ne lokacin da ake hudu ga juma'a dole ka kasa kunne idan nudiya lis-salati min yawmil jumu'a fas'au ila zikrillah wa zarbai zikrillah anan malamai suka ce shine hudubar da ake in ka je dole ka kasa kunne ba ma wai kana yin zikiri ba umarni da kyakkyawa an haramta maka da za a ce wani ma ana hudu bar juma'a yana surutu sai ka ce da shi yi shiru to kayi na gau kuma wani hadisi ya ce wa man laga fala juma'a ta lahu wanda ya lagau kuma ba shi da juma'a wasu suka ce ba shi da komai kawai dai ya yi tattaki ya je ya dawo zero wanda suka ɗan sauƙaƙa suka ce ya samu lada a zahar kawai to ko anan aka tsaya aika cutu to saboda haka kenan kakka kuskura ka zamo a wannan ajin na biyu sami'un gafil mai sauraro rabkananne kullum sai yana jin kaza zuciyarsa tana auno kaza kullum sai yana jin kaza idansa yana karanto masa kaza ba zai taɓa yiwuwa a ce ɗari bisa ɗari yadda wanda ya yi shiru ya tara hankali ya fahimta ya amfana kai ma ka amfana ba ba zai taɓa yiwuwa ba bahaushe ma yana cewa ɗan taura biyu baya haɗuwa a baki ba a haɗa gudu da su saɗuwawo sai dai ko kai gudun kashi kaɗai ko ka tsaya ka so saɗuwawonka in ka gama daga nan kuma sai kai gudun ka amma dai a ce ana karatu wai kunnen ka yana ji kuma idan ka yana kallon wayar da kake latsawa wani kuma zai ce ai zai jefi tsuntsubi da dutse ɗaya dama zanna bukar yake yana ɗauke hula ko irin damanga ya zo yana jin wa'azi yana ɗauke hula to allah gafarta malam ko dai ka duke hulanka ko kuma ka ji abin da ake fada ba za ka taɓa yiwuwa ka ce kana ɗinkin hulan yadda ya kamata kuma kana sauraro yadda ya kamata ba zai taɓa yiwuwa ba wannan biyun da zuciya da kunne sai sun haɗu sai sun haɗu sun tafi gaba ɗaya sannan ka fahimta sannan kuma gana aiki ta taso Allah ka samu dace kashi na uku sami'un tarik wanda shi kuma zai je ya ji duk sai an yi an gama gabaki daya to sai ka ga abin da aka faɗa ya yi gabas shi kuma ya yi yamma wannan ɗayan biyu ko dai dama ya tara wannan sifar biyu sami'un gafilun tariku yana ji kuma arabkane yake kuma ba zai aikata abin da aka faɗa ba ko kuma ta yiwu ya ji gabaki daya amma gaskiya abin bai masa ba don ka san abin zaɓe son ka ake yi yanzu wanda ga yan uwa yake faɗa mun a satin nan mun yi bayani dangane da abin da ya shafi wato rukunne na imani da littafin Allah muka ce daga ciki akwai inganta karatun littafin Allah Allah ce inna anzalnahu qur'anan arabiyyan mun saukar da shi abun karantawa da larabci muka ce akwai kalmomi na Hausa kamar radi radi Hausa ce ba larabci ba in ka ce wannan rali na hausa ce ba larabci ba in ka ce faralin farala hausa ce ba larabci ba to akwai wani bawon Allah da ya ji kamfin sai ce kaji irin ta su sai kanka suna tafiya daidai kuma sai a yi wata kwana shi yanzu duk abin da aka faɗa ya masa daidai amma wannan gabar shi gaskiya ba ce masa ba to shi kuma abubuwan ba za mu kai bane mu ba za mu faɗi laifukan mu mai faɗan ba zai faɗi laifin sa wani lokaci dole sai dai ainihin shi ma yayi yake kuma nan gaba shi ma ya gyara amma dai dole ne duk abin da yake da gaskiya sai an faɗe shi ko akan mai faɗan ne ba abin da za a rage Allah ya sa mu dace to saboda haka waɗannan su ne kashe-kashen mutane yi ƙoƙari ka zama a cikin kashi na farko kada ka zama a cikin na biyu ballantana na uku to Allah subhanahu wataala ya faɗa mana wannan sifa ta su za su dinga cewa ma za ƙala alifan ko dai saboda daƙiƙai ne ba su ma gane abin da aka faɗa ba ko kuma a saboda dama izgili ya kai su yanzu wannan har ma wani abu ne da za a bata lokaci a zo me za a ji anan me za a aikata anan Allah ya kiyaye sai Allah ya ce ulaika alladhina qaba Allahu ala qulubihim to masu irin wannan sifar Allah subhanahu wataala ya rufe zukatansu wani iya zubillahi dukkan zuciyar da Allah ya rufe to alkhairi ba zai sake shigarta ba duk zuciyar da Allah subhanahu wata'ala ya buga sitam a kanta ta wannan zuciyar Allah kiyaye to shi yasa Allah yake cewa irin waɗannan munafukai wato ainihin Allah ya rufe zukatansu to kuma tunda an rufe zukatansu alheri ba zai shiga ba sakamakon wannan wattaba'u ahwa'ahum sai suka dinga bin soye-soyen zukatansu duk abin da zuciya za ta ra'aita masa duk wani abin da zai hango a matsayin daidai to ba ruwansa wannan abin a shari'a daidai ne ko ba daidai ba in dai zuciyarsa ta ba shi labari daidai ne to zai je aikata wannan Allah ya yashe mu Allah sai ce wallabe na hata dau su kuma wanda ya zamo sun shirya zadahum hudan Allah subhanahu wata'ala sai ya ƙara masu wata shiriya idan muka duba ihtada ala wazan ifta'ala ihtada ala wazan ifta'ala duk abin da ya zo a bisa wazani na ifta'ala to mutum sai da ya yunkura yi wani abu matsaluhun ka matsalin da zai tauƙada nara istauƙada ala wazan istafa'ala ita da shi ma haka istauƙada naran wato yayi kokari a wajen hura wuta ya samo kaza ya samo kaza ya samo kaza ya samo kaza sannan ya hura wuta to wannan wallazi nahtadaw wanda ya zamo sun shirya ma'ana sun yi mai yiwuwa sun yi duk iya kokarin su a wajen neman shirya duk inda shirya take neman ta suke hadisi yana cewa ya ibadi kullukum dallun illa man hadaituhu fastahduni ahadukum ahadikum ya ku bayina gabashi ɗayan ku batattu ne sai wanda na shiryar da shi to ku nemi shiryata sai in shiryar da ku ma'ana Allah ba neman kai yake da shiryar ba kai ne zaka nuna kana buƙatar shiryar shi yasa daga cikin addu'o'in manzo sallallahu alaihi wasallam Allahumma hadini li ahsani akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta ya Allah ka shiryar da ne a bisa mafi kyawun ɗabi'u don babu wanda zai shiryar zuwa gare su sai kai manzan Allah fa shi fi kowa kyawun ɗabi'a wannan da shaidar Allah ya ce wa innaka la'ala khuluqin azim na na yi shaka tambaye ta menene ɗabi'un manzan Allah ta ce khuluquhul qur'an in kana so ka san ɗabi'an manzan Allah karanta qur'ani duk abin da ka gani cikin qur'ani shi ɗabi'an manzan Allah amma addu'a yake ya Allah ka shiryar da ni a bisa mafi kyawun ɗabi'u kuma yana ta Allahumma hadini limaktulifa fihi min alhaq bi idnik innaka hadi man shawla sirat mustaqim ya Allah duk abin da akai sabani na gaskiya to Allah ka dora ni akan daidai din manzon Allah kenan kai asuwa ni asuwa zamu kyale wannan addu'o'in to shi yasa aka ce wallazi na tadau wanda suka yi dukkan mai yiwuwa a wajen neman shiriya suka samu shiriyar za da hudan Allah kuma zai kara masu shiriya an ce aljaza'u min jinsin amal malamai suka ce ita shiriya abubuwa ne guda biyu na farko akwai taufiƙin Allah subhanahu wata'ala datarwa daga Allah Allah ya datar da wanda yake so ya nuna masa daidai kuma ya biyu wannan bai bukatar dogon bayani za ka zo ka ga gida na wa'anda ba musulmi ba da uwa da uba kila kakanni ma duk ba musulmi ba ne sai ka ga wani ɗaya tak wani wata ma ya mace ce kawai sai ta ji ita musulunci take so ita daidai take so ai juyin duniya ta kafe da sai musulunci za ta dole a kyale ta ko kuma saurayi ne iyayen nan ko dai yahudawa ko maguzawa ko wanda suke ainihin kiristoci ya tsalle ya dire ya ce ainihin shi musulunci yake so to kaga wannan gamdakatar ne daga Allah subhanahu wa ta'ala to sannan in Allah ya shirya da kai din to sai kuma ka yi mai yiwuwa a wajen inganta shari'a ta yi ake inganta shari'a ta hanyar neman ilimin addinin musulunci ilimin addini kullum shi zai dunga dora ka akan daidai shi zai dunga haskaka maka hanya ka dunga gane kaza shine daidai kaza ainihin ba daidai bane to malamai suka ce ita shirya tana da wannan ainihin gabobin guda biyu akwai dace daga Allah subhanahu wataala da kuma hobbasa wadda kai zaka yi da kanka saboda haka sai Allah ya ƙara masu shiriya sakamakon sun nuna suna san shiriyar kuma sun yi dukkan mai yiwuwa a wajen nemanta ko duba salman al-farisi babban sahabi allah ya ƙara yarda a gare shi wanda sai na salman malaman sira sun ce ya yi shekaru sun fi ɗari uku a duniya sai na salman farko addinin kiristanci ya fara a cikin karatunsa na addinin kiristanci ya fahimci cewa lallai wannan addinin akwai lokacin da period ɗinsa za ta ƙare akwai wani addini da zai zo a ƙarshe a hannun annabin ƙarshe to sai ya zamo yana yawan tambayoyi a wajen malamansa shin wannan annabin na ƙarshe lokacin zuwansa ya kusa kuma ina zai faru ko ma'ana ina zai kasance to wannan abubuwan yasa duk suka tsane shi suna ganin wato yana da tababa akan wannan addini nasu da kiristanci suka dinga wahalar da shi suka dinga azabtar da shi ƙarshe sai suka sayar da shi a wajen wani bai yahudi ya zo ya koma yana addinin yahudanci nan ma ya bai gama natsuwa da wannan addinin ba shi dai abin da yake bincike da ainihin ƙoƙari ya san wanne ne addinin ƙarshe wanda wa'inan tattafai suka yi bishara da shi kaga Allah subhanahu wata'ala ya ga zuciyarsa ya ga faɗi tashinsa ya ga ƙoƙarinsa Allah sai ya ƙaddara shi wannan bai hude da ya saye shi bai hude ne daga cikin yahudawan madina to wata rana yana kan dabino yana yanko dabinan a lokacin an ce ya ma haura shekara 200 a duniya yana kan dabino ka ɗan shekara 80 lau zai iya haura shi dabino shi ko saboda ɗari biyu na kan bishe dalilu to sai ya ji an ce annabin ƙarshe ya bayyana a madina sai ce yauwa tun da kwa ya karanta a cikin littattafan da ya karanta annabin ƙarshen nan yana karɓar kyauta amma baya cin sadaka to bari ya je ya gwada shi kenan sai ji da dabino sai ya ce masa bawan allah ga sadaka sai aka ce masa aishi baya cin sadaka to an jima sai dawo sai ce ga kyauta sai ga ya karba sai ce to alhamdulillah kakarsa ta yanke saka hakansa ya cimma ruwa shahid a cikin wannan magana kaga ihta da shiriyar yake ta nema yake ta kokari kuma Allah sai da ya kai shi gare ta to wannan sunna ce ta Allah duk mutumin da yake neman daidai kokarinsa ina daidai take ba wani ɗaukaka yake nema ko abin duniya ko ya burgewa ne ko ya fusatawa ne shi daidai da yake nema to wannan bi izinin lahi ba zai mutu ba Allah sai ya ɗora shi akan daidai Allah ka ɗora mu akan daidai to saboda haka Allah ke cewa wato zadahum hudan Allah sai ya ƙara musu wato ainihin wata shari'a ma'ana wannan wani tukuici ne Allah subhanahu wataala yayi musu malamai suka ce to wannan za mu ga cewa a cikin alkur'ani Allah ya ambaci irin wannan hal zabul ihsan illa al-ihsan babu wato sakamakon kyakkyawa sai kyakkyawa a hannun hagu kuma falamma zagu azagallahu qulubahum yayin da mutane suka zabi karkacewa su da kansu suka zamar da kawunansu daga daidai to shi kenan Allah shi ma sai ya karkatar da ainihin zukatansu tun da dama su suka zame suka bauɗe wa gaskiya to shi kenan sai a ƙara hankaɗa su shi kenan su tafi inda suka sa gaba Allah kiyaye sannan wa'atahum taqwahum kuma Allah sai ya kinsa musu shiriyarsu ma'ana Allah da ya dora su akan wannan daidai din kuma sai ya kinsa masu gamdakatar tun da daidai suke nema suna ta bincike a kanta Allah ya ɗora su kuma sai ya kinsa masu daidai ya zama mafi yawan abin da za su yi to akwai dace a ciki duk mutumin da yake neman shirya to za ka ga daga cikin dacen da Allah zai masa mafi yawan abubuwa a rayuwarsa a kan dace Allah ke ɗora shi dan adam ne shi zai iya ɗan kuskure wani lokaci amma dai za ka samu dacewa ita ce tafi yawa muna roƙon Allah ya sanya mu a cikin masu dacewa a kullum mai tafsiri ya ce wa minal kuffar daga cikin kafirai almunafiqun akwai munafukai faman azalu anil mu'minin fayuqatilunahum ba su ware suka nesanci muminai ba ballantana su yaƙe su wa inna ma hum ma'ahum kawai sun kasance ne suna cakuɗe da su yuzhiruna lahum iman suna bayyana musu imani da fatar baki wa yukfuna anhum kufrahum kuma suna boye musu kafircin su wa nifaqahum da kuma munafincin su yatahayyanuna lidhalika al-furas kullun abinda suke ta nema dama da za su cuci muminai kuma su cuci ainihin addinin musulunci fayyan bage lihitira minhum to ya kamata a yi kaffa kaffa da su fa bayyana ta'ala alamatahum saboda haka Allah sai ya bayani akan alamar su allati yu'rafu biha wacce za a gane su da ita sai ya ce wa minhum daga cikin kafirai man yastami'u ilayka akwai wanda zai je saurare ka fi khutbatil juma'a a cikin hudubar juma'a وهم المنافقون سنة منافقين حتى إذا خرجوا من عندك هر idan suka fito daga wajenka kalulin ladina utul ilma sai su fada ma wanda aka ba su ilimi li ulama sahaba minhum wato li ulama sahaba sai su fada ga malaman sahabbai minhum abdullahi bin mas'ud wa bin abbas daga cikin wannan manya-manyan malamai akwai ibn mas'ud da ibn abbas sai su ce da su istihza'an wa sukhriyatan kawai saboda ba'a da izgili sai su ce ma za kala alifan wanda Allah mai ma yake faɗa da zu yanzu na abin da yake faɗa haka ko wani abin kama ko wani abin amfani a ciki ko yanzu a wannan kuke bata lokaci haka suke faɗa musu mai tafsir ya ce bil maddi a ce anifan wa qur'a bil qasri akwai riwaya ta bazzi daga ibnu kathir ya karanta anifan ay sa'a ma'ana dazu kenan ai la narji'u ilaihi mu ba za mu taba bata lokaci mu koma zuwa gare shi ba wannan nunun ne la narji'u ba ya umbane sai ce ula'ikan lalzina ƙwaba Allahu ala gulobihim to masu wannan sifa su ne wanda Allah ya rufe zukatansu bin kufri da kafirci wata ba'u'awa ahun suka bi soye-soyen zukatansu fin nifaki a cikin sha'anin munafunci Allah ce wallazi na hata dau wanda ya zamo sun nemi shiriya su ne muminai zadahumullahu hudan Allah sai ya ƙara musu wata shiriyar akan tasu wa atahum taqawahum kuma ya kinsa musu taqawarsu ai asbaba taqawahum Allah sai kin samu sabba na taqawa wahi ahkamu shari'a sune hukunce hukuncen shari'a bil amali biha ta hanyar yin aiki da ita yatanazzahuna amma yushgilu sirrahum anil haqqi su suna wato ne santa suna tsabtatuwa daga dukkan abin da zai shagaltar da boyensu daga barin gaskiya waye tabattalu ne ilai kuma su yanke gabaki ɗaya su koma zuwa ga Allah subhanahu wataala sai ce wa huwa tuqal haqiqi kuma wannan ita ce takawa ta haqiqa fa yabu qauna muntabihin sai ya zamo sun wanzu kullun a fadake suke kullun ainihin a farke suke wasu malaman tafsiri ma suka ce abinda ake nufi da cewa zadahum hudan wato Allah sai ya ƙara musu ilimi mai amfani sannan wa'atahum taqwahum kuma sai ya azurta su da aiki na ƙwarai kuma wannan abin da su ake cin nasara ilimi mai amfani da kuma aiki na ƙwarai Allah ya datar da mu sai Allah subhanahu wataala ya ce
فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء فقد جاء أشراطها فأنا لهم إذا جاءتهم ذكراهم Allah subhanahu wata'ala yake cewa fa hal yantaziruna ba komai suke jira suke dako ba illa sa'ata sai dai tashin alkiyama an ta'tiyahum bagta tazo musu a auke faƙad ja a asharaƙuha kuma alamomin tashin alkiyama sun zo fa'anna lahum idha ja'athum zikirahum yaushe ne za su yi wata tunawa mai amfani idan alkiyamar ta zo masu wannan aya tana daga cikin ayoyi wanda Allah subhanahu wata'ala yake nuna gafalan mutane da kuma rafkana su su ji su ƙi ji su gani su ƙi gani a yi ƙoƙarin nusar da su su kan gari su dinga sharholiya har sai dama ta su kuce masu gaba ke ɗewar iya zubin da Allah ke cewa ɗin ita rabarin nasu hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun hisabin mutane ya zo dab ya kusa amma su suna cikin gafala sun rabkana kamar ba da su ake magana ba ku duba yanzu manzo sallallahu alaihi wasallama da barin su shekara 1400 da 'yan kai amma kuma Allah yana cewa alkiyama ta kusa alkiyama ta kusa alkiyama ta kusa innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba Allah ce su suna ganin sa a nesa mu kuma muna ganinsa dab alƙiyamar nan ta riga ta kusa a ta amurin layi falatarsa ajiru al'amarin Allah na alƙiyama ya ma riga ya zo ku daina neman gaggawa ɗin tarbatin sa'atu wani shakkal kamar ku duba lokacin manzan da ake wannan magana alƙiyama ta kusa wata ma har ya riga ya tsage هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله خاشفة Allah yake cewa haza nabirun wannan manzon da ya zo mai gargadi ne minan nuzurin ula daga cikin irin masu gargadi na farko da suka zo azifatil azifa makusaciya ta kusato alkiyama kenan laisa laha min dunillahi kashifa kun babu wanda ya sai ya kuranye ta daga lokacin ta in ba Allah subhanahu wata'ala ba wannan ayoyi da kuma hadisai na mazo sallallahu alaihi wa sallama sun nuna cewa lallai babu shakka alkiyama ta kusa anan Allah yake cewa hal yanzuruna ma'ana ma yantaziruna ba komai suke jira ba ba komai suke dako ba illa sa'a sai dai tashin alkiyama ma'ana rafkanan mutane daga falarsu ta nuna cewa kawai yanzu ba abin da ya rage sai dai alkiyama ta auke su ta karmatse su wal iyazu billah amma duk da haka saboda tausayin Allah faqad jaa ashraquha alamomin ta sun zo sharar fagenta ya zo sahal ibn sa'ad Allah ya kara masa yarda yake cewa kunnuwa na sun ji idona ya gani manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa bu'ithtu ana wasa'atu kahataini an aiko ni a matsayin annabi manzo ni da alkiyama kaman wannan yatsun guda biyu ma'ana yadda kusatan wannan yatsun yake to haka nan kusatan manzo alaihi salam yake da alkiyama babu wani annabi daga shi kawai shi kenan sai dai tashin alkiyama malamai suka ce ashiratu sa'a kashi biyu ne akwai as-sughra akwai al-kubra akwai kananan alamomin tashin alkiyama sannan akwai manya-manya su wannan kananan kamar yadda na faɗa tun daga zuwan manzo alaihi salam to cewa alƙiyama a koyaushe ma za ta iya kasancewa a kusa take sai dina alis ɗan malik allah ƙara masa yadda yake cewa sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kun inna min ashratis sa'a an yurfa al-ilmu wa yakthura al-jahlu wa yushraba al-khamru ويكثر الزنا ويقل الرجال ويكثر النساء manzo alaihissalam yake cewa daga cikin alamomin tashin alkiyama da suke nuna ta kusa ga sunan ya ambata abubuwa guda shida a wani hadithi ya ce an yurfa al'ilmu ya zama an ɗauke ilimi kenan a buɗa littattafai a gaba bakaken sai takardu abadan manzan Allah yana cewa inna Allah la yaqbidu al-ilman tizaan yantazi'uhu mislu al-ulama walakin yaqbiduhu bi qabdi al-ulama hatta idha lam yubqi aliman ittakhadha an-nas ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftaw bighayri ilmin fadallu wa adallu maza alisalam yake cewa Allah baya ɗauke ilimi ta hanyar ya fincike shi daga cikin kirazan malamai ba haka Allah ke ba sai dai yana karbe ilimi ta hanyar karbe manya-manyan malamai na ilimi a ɗauke wancan malami a cikin ‘ya'yansa ba wanda ya isa ya zauna buzunsa a ɗauke wancan malami a cikin ‘ya'yansa ba wanda ya isa ya hau karagarsa ku shaida ne a bisa wannan abin mafi yawa malaman da ake daukewa in an dauke goma da wahala ka samu biyu wanda 'ya'yansu suka kwafe makwafinsu suke iya ba da ilimin da iyayen suke bayarwa sai dai dan abin da ba a rasa ba to taka Allah subhanahu wataala yake dauke ilimi yake cewa har ya zama Allah ba zai rage wani malami ba duk an share babu malamai to daga nan sai mutane sun riƙi waɗansu shugabanni jahilai su dinga yi musu fatawa su kuma su amsa fatawar da ka ba da ilimi ba su halaka su halakar to shi yasa a wannan hadisi yake cewa an yurfa al-ilm sannan wa yakthura al-jahlu kuma jahilci ya zama ya yawaita yayi kanta yayi kaka gida yanzu zamu ga a zahiri ilimi Allah ya yada shi a dafin littafin ba samun su wahala ne amma da tafai ga su nan amma kuma jahilci yana nan har yanzu ba za ka gane wannan ba sai an yi rashin sa'a limamin masallaci uzuri ya kama shi wani mai babban riga da yake kasancewa sahun gaba kullum a tura shi a sai bismillah nan za ka sha mamaki za ka gan shi a sifa kamar ya kamata ya sa buzu ya karantar amma wallahi kama sai ta masa wahala fatiha a dinga ta taɓurza tana jan sai na janta a kai ta da kar haka za ka gani wallahi wani idan aka tsere masa da raka'a da ake bayyana karatu za ka sha mamaki idan ka fatiha sa da surarsa sai ka ce wai wannan a ina ke rayuwa kamar ba a garin ilimi da malamai ke rayuwa ba bai zai ya koya ba yana gani shi shekarunsa sun kai kawai shi kenan ya zama sa Allah ya kiyaye to sannan manzo alaihi salam yake cewa sannan kuma shan kayan maye zai yawaita sallallahu ala nabiyil karim la ilaha illallah shan kayan maye zai yawaita an zo wajen ko ba a zo ba jiyan nan muke wannan magana kayan maye wani in ka gan shi a ce maka yana shan kayan maye wallahi za ka yi mamaki akwai lokacin nan taɓa yin wata hudubar juma'a akan wani abu na manta ma sunansa wannan an kai wajen shekara wani abu ne da ake kurbawa wai sai a ji karfin jiki sai a ji wani wasayi idan an sha wallahi abin takaici wani daga cikin mutane yan uwa sai ke ta ai mana hudu nan fa an yi tsara da mutum a sama ya ambaci wani ustazu wallahi gefensa abin sha'awa in gani ya ce to shi ma yana kurbawa na ce Allah kiyaye abubuwa sun lalace to saboda haka matan aure yan mata yan makaranta ƙauyawa kai manomi a ƙauye ba a bar shi ba yanzu akwai wani abin wani garin abu ko aguro ake can ko menene wani dai na kasa tuna sunansu wani abu ne shi dai abin yadda ake cewa wato mafi yawa 'yan uwa fulani su aka fi yaudara da shi za su sa shi a baki angur angur haka haka sunansa idan aka sha kaga dasashin mutum ya yi baki ido ya canza kuma sai ga mutum ya fita yi cinsa don allah abinda nake roƙo 'yan hisba don allah su dunga zuwa kasuwanni su dunga daukan mataki akan masu sai da wannan hoda iblis din wannan hoda iblis ce duk abinda za a sha ya lalata tunanin mutum ai ya kamata hisba ta dunga aiki akan irin wannan abubuwan na yi doguwar magana aje ba na so na sake bata lokaci amma dai kayan maye wallahi in muna son kyakkyawan rayuwa sai an yake su sai an yaki kayan maye sannan mu samu matasa na kwarai mu samu shugabanni da za mu farin ciki da su a nan gaba idan aka lalata matasanmu ya zama kwaya da kayan maye ya lalata su to shugabancinmu ya gama lalacewa ga baki da Allah kiyaye sannan manzo alayhi salam yace kuma zina za ta yawa shi ma yanzu ba a magana abin takeice a gidan rediyo na kasashen musulmi zaka ji ana cewa ya kamata ma'aurata eh sai ya abin nan kowa ya tsaya dan uwansa to wanda ba zai hakuri ba a yi amfani da kwandam la ilaha illallah ma'ana yanzu in kai shedani ne kawai abinda kake jin tsoro kan jama'u to shikenan an baka lasisi ka je kai amfani da kororon roba wannan fi sabila wato buda abin nan barna ne budawa barna hanya ne abinda ya kamata a yi tir da Allah wani a nuna haramcin abin nan da zunubinsa ku duba yadda Allah yake kishin ɗan adam musamman musulmi ɗan adam musulmi ƙimarsa ta fi ta ka'aba amma kuma laifin da za a ce in kai shi aje a jefe mutum har lahira me kake batun girman wannan laifin duk mutumin da ya taba aure yayi zina aka kama shi hukuncinsa a musulunci a jefe shi sai ya mutu kuma ka duba wato kisa ma mafi radadi a dinga kwantsama wa mutum duwatsu a dinga kwantsama masa duwatsu har sai ya ce gagarin ba ma a fille kansa ainihin da takobi ba saboda nuna munin abin da yi wannan abin shi ne ake sa rai da zama tsarki a wajensa allah ya tsarkake shi to akwai wanda duk satin duniya sai ya yi zina wani ma abin takaici yana da matan aure amma saboda shaidanci saboda hudubar shaidan yana da karuwarsa ko karuwansa yana da abokan dadaransa wal iyazu billah wallahi wannan musiba ce daga cikin alamomin tashin alkiyama ne sannan manzo alayhi salatu wassalam yake ta kuma daga cikin alamomin za a ga cewa maza sun yi karanci mata sun yi yawa manzan Allah ce har a kai jallin da don namiji ɗaya zai zamo kafir ko gadiyan na wajen mace hamsin shi kadai wallahi an kamo hanya munan ma za ka ce da sauƙi-sauƙi yanzu idan ka je irin ƙasashe su iraki su siriya an zo wannan wurin akwai wani bawan Allah da na ga wata fatawa da yake ina zaton sai na zubar da hawaye daga cin malaman siriya wannan wasu shekaru yana cewa yanzu yadda karancin maza yayi yawa a siriya mata suka yi yawa shi yana ba da fatawar ma a dunga sayar da 'yan matan nan a matsayin bayi ba mazan auren a yanzu wannan maganar da muke sai ka ga wani saurayi ne wani wallahi ko aure bai yi ba mahaifinsa ya rasu amma ƙannansa 'yan mata da yayunsa bakwai biyar goma shi ke ɗaukar nauyinsu shi ko auren bai yi ba kaga cewa ga wani magidanci samunsa bai taka kara ya karya ba amma ga ƙannansa na wajen uba ƙannansa na wajen uwa ƙannansa shaƙiƙai 'yan mata shi ke ɗaukar nauyinsu abin da yake ta faruwa ke kuma abin da manzan Allah ya faɗa kaga wanda mai ke nunawa a sharaɗu sa'a ɗin nan sun riga sun taho abu hulun allah ƙara masa yadda ke cewa wata rana kamar yadda bukari ya rawaito manzo alaihissalam yana majalisi yana ta zantar da mu sai ga wani ba ƙauye sai zo ya ce ya rasulallah mata sa'a ya ma'aikin allah yau shi ne tashin alkiyama abu hulun ke cewa manzon allah alaihissalam ya ci gaba da maganarsa bai tsaya ba wasu suka ce manzon allah ya ji tambayar amma bai so ta ba shi yasa wasu suka ce a'a bai ji ba manzo alaihi salam da ya kai karshen maganarsa sai ya ce aina sa'ilu an sa'a ina wanda yake tambaya dangane da tashin alkiyama sai ce ha ana za ya rasulullah gani ya ma'aikin Allah sai manzo Allah ce idza dhi'atil amana fantadhir sa'a yace idan aka tozartar da amana to ku jira alkiyama ta kusa sai sai wa ma idza'atuha ya rasulullah to menene to zartar da amana ya ma'aikin Allah sai ce idza wusida al-amru ila ghairi ahlihi fantazir sa'a idan aka danganta abu aka dora nauyi akan wanda bai cancanta ba to ku jira alkiyama ta tazo an zo wajen ko ba a zo wajen ba wallahi ina gaya ba mataki na ƙasa gaba ɗaya ko mataki na kowace jihar ko na ƙananan hukumomi da za ka zo ofisoshi a ce kowanne sai an yi masa intabiyu a yi masa jarabawa shin ya cancanci wannan kujerar mako bai cancanta ba sai ka zubar da sama da 99 a cikin ɗari ba su cancanta ba alfarma ce ɗan jam'iyya ne sun hidimta wa jam'iyya duk wanda shi ne magana yau da a ce e ya hidimta wa jam'iyya amma ya cancanta sai mace fani in mahi e ya cancanta to babu laifi a bashi amma kawai menene dalilin da aka bashi ya hidimta wa jam'iyya an yi masa minista ya hidimta wa jam'iyya an bashi ambasada ko in mataki na jiha ne an masa kuma shi na ko wani abu da ya kama da haka in ka je ka same shi aikin da ofishin yake bukata ya yi gabas shi kuma ya yi yamma ya karanta agaric tun daga digiri har masters har phd yana zuwa sai a masa kwamishinan lafiya don allah ina bukata za ta biya tsakani da allah ina bukata za ta biya ya zo ya karanta harkar lafiya tun daga mataki na digiri har phd ya kware a wannan bangaren shi ke nan kawai sai a zo sai a ce an yi masa kwamishina na aikin gona ina bukata za ta biya abinda ƙur'ani ya nuna mana inna khaira minista a jartar ƙawiyyul amin iji an ni ala khaza'inil ardi inni hafizun alim أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمير duk mutumin da za a bashi wata kujera abu biyu ake bukata cewa alkawi ba wai mutum mai kwanji mai kayan da mutane ba shi ake nufi ba ƙawiyun fi ilmihi mai ƙarfi ne a ilimin wannan abin da za a ɗora masa ko da ya karanta abin ya zamo ba jigari-jigari ba ne kwararre ne yana da kwarewa kwalliya za ta biya kudin sabulu me yasa kuke ganin za a dunga narke kudi bukata za ta biya a ce an yi budget na biliyan kaza a mataki misali na kasa a ofishi kaza har a gama wannan shekara hudun ba za ka ga wani tafiri a wannan kudin ba in a mataki na jiha ne an kan abin nan budget na miliyan kaza a ofishi kaza har a gama wannan cewa ba za ka ga wani tasiri ba saboda wanda aka ba bai cancanta ba bai iya ma aikin ba kwata-kwata in za ka tambaye shi ba shi da wani foundation akan wannan aikin da aka ba shi yanzu don allah an tozartar da amana ko ba a tozartar ba an tozartar da ita dole ya zama yana da wannan ilimin kuma amintacce ne yana da ilimi kuma amintacce ne annabi yusuf alaihissalam ai kun ga da yaso tausaya wa bayan Allah saboda abin da Allah ya sanar da shi na wannan doguwar yunwa da za a yi ta shekara bakwai bayan an samu amfanin gonar shekara bakwai to amma dan a ceto al'umma sai ce to ka sanya ni na zamo ni ne ministan tsimi da tanadi saboda ni hafizun alim mai iya kiyayewa ne kuma masani ne a wannan harkar wallahi wani daga cikin dattijawa 'yan boko wanda suka yi boko sosai irin na da masu tsantse ne na ji ana wata hira da shi kuma mun shafin wannan abubuwa haka a wajen wanda suke can wajen kakanninmu suna cewa a waccan najeriya ta da idan za a naɗa ka ko dai mataki na jiha ko na ƙasa ana so a yi maka kwamishina ko ana so a yi maka minista ko wani abu sai an sa jami'an farin kaya su dinga bibiyarka unguwarka baka sani ba suwaye abokananka ina kake shiga ina kake fita mecece hanyar neman abincinka ya rayuwarka take me nagartarka su kuma tsakani da Allah za su don yan kishin ƙasa ne ba ruwansu cewa kai ɗan lokacin gaban ɗinsu ne kai ɗan jihar su ne a'a ƙasarsu ce a gabansu suna ta bibiya ka suna rubuta rahoto sai an gamsu nagartaccen mutum ne kai su rubuto rahoto cewa to tun daga lokaci kaza muke ta bibiyarsa yan gidansu ma akwai wani akwai wani abokansa su wani su wani manomi ne masassaki ne makeri ne kaza ne kuma an gamsu da gaskiyarsa ba kai aune ba kawai sai ka ji an kira ka ko dai gwamnan jiha ya kira ka ko shugaban kasa cewa to wane bayan bibiya da muka sa aka yi ta tsawon lokaci mun gamsu da nagartarka mun yi maka ministan kaza ko kwamishinan kaza ana faɗa zai ce a ranka yana ɗaya don allah ya mun alfarma ba na bukata a ce sai ka yi mun gamsu za ka iya wani ma wallahi sai ya turo delegate a zo a ba shugaban ƙasa haƙuri ba zan iya ba wani a ce ya zo a ba gwamna haƙuri ba zan iya ba a ce wallahi sai ka yi mun gamsu za ka iya ya zama haka ake to don allah ina za a kai labari ya za abubuwa su kyautatu dama kai ka sa rai kana ta daga wuya a hango ka a ce eh gashi can ko kuma kana ta aika gaisuwa ai tuntuni muke ta addu'a mun sa an yi addu'a alhamdulillah bukata ta biya ce eh ai masa advisor shi kira abin da ke bukata ko ai masa kaza to babu lokacin da abubuwa za su gyaru wallahi da wannan sifa wannan ba wai maganin mai kabbara ya kamata mu dawo mu gyara inda gaske ake yi wallahi sai an dawo an gyara amma babu yadda za a yi wanda bai cancanta ba ka dora masa aikin da ba zai iya ba kuma ka ce bukata za ta biya wallahi ba za ta bayuwa ba saboda haka kenan za ka ce muna daga cikin koko yanzu muna cikin ashirar sa'a a sugura tun a cikin hadithi na biyu a cikin arba'un hadith lokacin da jibril alaihi salam yake tambayar manzo sallallahu alaihi wasallam da yace akhbirni an sa'a yace mal mas'ulu anha gada min sa'id sai ce akhbirni an amaratiha kun ga yace an talidal amatu rabbataha wa an tara al-hufata al-urata al-alata ri'a ash-sha'i yatatawaluna fil bunyan nan da aka ce an talidal amatu rabbataha baiwa ta haifi uwar gijiyarta malamai suka ce ba wai ana nufin haka ta siyo uwarta a kasuwa ko na a'a ma'amala ake magana akwai lokacin da 'ya'ya mata za su kai matsayin da iyayensu ba sa iya tursasa sai dai su tursasa iyayen yadda bai gida zai yi wa bawansa ina gaya maka a yanzu an zo wajen don Allah a cikin wacce za a ce minista ce ko kuma ya ce nawa ne a cikinsu iyayensu mata suke da matsayinsu je su gaishe su gaisuwa irin wadda ya za ce mahuwarta ta rusuna mata ta yi mata fada kuma ta yi shiwu sai an gaba fadan ina ai sai dai uwar ta je ta gaishe ta ƙarshe ma idan suna tare da uwar to bata yadda uwar ta ce bilis ba sai ta ce da Allah mama a dinga ɗan share mana nan da nan da Allah mama a ɗan dinga goge mana wannan kurar kaga ta zama baiwarta ko ta ba ta reno in tana da 'ya'ya ta zama nani a wajenta maimakon ta ɗauko nani yanzu uwar ta ce nani irin wannan abubuwan duk ga sunan bargaji an daidai ga an nuna mana lokaci ba za mu iya ci gaba sai dai mu tsaya a nan abin da muka yi daidai muna roƙon Allah shi ba mu lada abin da mu kuskure muna roƙon Allah gafarta mana kuskuren ya gane da mu daidai din assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh amin amin